أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمن للذين كفروا ولا هم يستعتبون
ويوم نبعث من في كل أمة شهيدا Allah ce ka tuna ranar da za mu tada fi kulli ummatin cikin kowace al'umma shahidan alai mai musu saida ya yi saida a kan ya idda ayyukan Allah kansu minan busun da kansu ku kuwa na shi ne annabinsu waje na bi ka zan mun zo da kai annabi sallallahu alaihi wasallama kai ma shahidan mai saida ala haula kan wayannan mutane mutanenka mun kawo ka kai ma mai shaida kansu wanazzalna alaykal kitaba mun saukar da littafi akan ga da qur'ani tibyanan likulli shay bayani na kowane abu kowane abu akwai bayanin sa ciki ranar da za ta da mutane to a ranar abin akwai abu abin mamaki annaba su sai da sun aika aikan Allah sun kawo su mutanen kuma su kuma don al'adar mutum da lauya a duniya su su ce su ba su ga wani manzon Allah ba sai a ce to su sun tabbatar sun kawo aika su ko sun tabbatar da bulgutu aikan ba to sai Allah ya ce a lokacin ne abu ya kai sai a ce to waye sai ku ku annabawan Allah kan kun da kai da aika sai mutanen jama'a annabi Muhammadu mu ke na sallallahu alaihi wasallam to sai mu zo mu yi saida akan lallai annaba sun idda aika ga mutanensu sai dai su ne ba su karba ba to sannan su mutanen kuma sai su ce ku kuma yaya kuka yi sai da kanmu lokacin ba ku zo ba sai mu ce annabinmu ne aka sauka masa da alkulani shi kuma annabi mai gaskiya ne kuma daga gun Allah mai gaskiya ne mun ji Allah ya ce ya aiko manzanni kunki to shi ke na lokacin sai a rufe bakin magana kuma tibiyanan bayani da kulli shayin ga kowane abu duk abin da ake bukatarsa alkur'ani bayani na cikinsa wato abin da ake bukata na shari'a duk na ciki idan ka ce yawancin hukumci ai ba mu gansu a rubuce ba a cikin kulani kama a rarrabe kama a ce sallah safiya a zahar la'asar magariba ne sha ai ba mu gansu an ce musu an kira su da sunansu a jere ba kuma ba mu ga rakawoyin a ce safiya biyu ne a zahar hudu la'azar hudu magarba uku ne sha uku ba to ai ya zama na wato kaman ba ba yi bayanin komai ba shi ne ce amsa amma a littafi zahirinsa allah kawo zancen sallah da azumi da zaka da hajji kuma a juyarwa kan sunna ai mai fasar su ƙur'ani annabi ne to Allah ya ce mana mata kuma rasulu fautuhu wa ma na haƙun anhu abinda annabi ya zo muku da shi ku rike shi abinda hana ku hannu to ai annabi shi ne ya nuna sallah safiya hudu a zaharu ai biyu azhar hudu la'asar hudu magariba uku lisha hudu kuma shine to sai kuma a juyar ga ijma'in malamai mun ji Allah a cikin Qur'ani wa man yushaqiqi rasula ban ba'd ma tabayyana huda wa yatabi ghayra sabil mu'minina wali madallu wanda ya saba ma annabi ai annabi ne faɗi sallolin ko yawa bayan ya shirya ta bayyana ya bi hanya ba na mu'minai ba to Allah zai jarrabar da jibintar da shi da abin da ya jibinta ba kansa kuma sai maganan kiyasi na malamai kiyasin malamai Allah ya ce fa'ata biru ya ulul lubabi kuluwa ku masu hankula to masu hankulan su ne malamai abinda annabi ya faɗa ba mu gane ba su suke gane da mu abinda qur'ani bai faɗa ba annabi ke gane da mu saboda da haka abinda ake sai lura shine kai bincike ka kawo dalili wanda suka ba da su ne kiyasi ya tabbata bazar wannan hanya hudu ne babu abin da ya fita daga cikin hukuncin shari'a sai da Allah ya fada annabi ya fada to duk wannan an fada cikin ƙwararra haka kuma ijima'in malamai malamai manyan malamai ba sauran malamai ba ijima'insu abinda suka zo a kai yawwa kamar yanzu jiya mun yi magana shekancin maganan cin doki ne ka ga maliki da abu hanifata da ahmad dan hambali su hudu sun ce cin doki haram ne sai wani kuma sai ya wani a fan masaba sai ya ce a a masaban shafiya ma ba shafiyan ba sai ya ce cin doki halal ne da maganan mutum uku da nan mutum daya wanne za ka dauka wanne za ka dauka na mutum uku to saboda haka komai shi ne kiyasin malamai ijima'in malamai yawa kuma wahudan akwai shirya ne daga bata wa ramata rahama ne shi alkurani wa busra shi albishir ne alayira lilmumi na ga muminai saboda haka abu uku na annabi alkurani yake fara yake tafi da shi da shirya da rahama da albishir ga shiga aljanna الله كثير مسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله كسان الله يأمر نعمل بأجل عدلتي عدلتي شيء توحيدي Allah ya ce a yi tauhidi ka faɗi kalmar la'ilaha illallah annan muhammadin rasulullahi to wannan shi ne adalci in ka faɗa ka yi daidai wa daidai ka dayanta Allah ka gaskata annabi muhammadu abdullahi ɗan afazarci adalci shi ne dukkan gunki ka tuɓe su baka babu su ihsani ko ka bauta ma Allah kaman kana ganinsa yawa shi kuma ka so mu mutum na alheri ka so ba dan wanka duk abin da yake so manta idan mumini ne za ka so imanin sa ya karu in kafiri ne kuma za ka so mata da ya zama dan uwanka musulmi to wannan shine adalci a kotarwa adalci shine tauhidi da isani da ikhlasi to ku duk wannan mai tafsiri ya amfanar da mu da shi adalci tauhidi isani ikhlasi wajen tauhidi ke abu uku mutum ya kudurta allah shi ɗaya ne ya sifadu dukkan kamala babu wata waya garsu wani kuma ya tsarkaka daga dukkan tawaya adalci cikin tauhidi kuma shine ka danganta ayyuka duka lillahi ga Allah ka danganta nema ja aiki na bawa ne amma dukkan aiki kuma bayi gudana sai da ikon Allah to anan ne malaman tauhidi suka yi sabani akwai jabariya da mutazilawa su ma malamai ne amma wai lauhin tawhidi su ne yanzu aka ɗauki tauhidin su ake yada ma wanda ba sani ba Allah sau ji mana su sun kore kasbi ko da su su abinda suka ba jabariya suka ce duk aiki na Allah ne kuma azaba in ya ga mutum da yake kowane aiki da sanin Allah ka je ka yi a fadinsu ba suka ce to in Allah muka azaba ya zalunce ka irin wannan tauhidin ake koya mutane a yau tauhidin shedan an ce ko menene Allah ke gudanarwa to Allah halice ne ya guda ya halice ne sai kenan sai na yi sabo to da aka ya yi sabo ya yi sabo ne ba ni na yi sabo ba to sai ya koma sai Allah masa azaba kan sabonsa suka ce Allah ya cuce shi sai dan ke to kaga abu dalilin da aka sa kawo a zajudu wal gidanmu wal baqa'u ke amma in banda ka da zamanin Allah annabi kai in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka gama tauhidi to yanzu binciken da ake yi shi ne irin na lokacin da tauhidi ya kasu kashi har saba'in da uku biyu saba'in da biyu duk suna wuta saba'in da ɗaya kare yake cikin aljanna to shi ne irin wannan tauhidi na kuma ana karantar da shi yanzu a karkacewar mutane kuma suna ɗauka ban sani ba suka ce mutum ai kamar an galala ne iska take kada shi to allah ne kada shi to in yayi gabas ko yayi yamma ai allah ya sani to saboda haka in haka ne in ji su to Allah in yi ma mutum azaba ya cuce shi haka ne mutazilawa kuka ce suka ce na farko sun kore atin asali mutum baya da tasirin neman abu suka ce oh su ne suka ce mutum kamar an galala ne ta gunda Allah ya kada shi duka in ya je gun in gun alheri ne ka je kana alheri Allah ne kai ka in kun zalunci rashin alheri kada kana yi Allah ne kai ka to saboda haka a gunsu idan ka yi sabo in Allah ya maka azaba wai ya cuce in ji su to saboda haka wannan yanki duka na masaba na tauhidi na sunan su ne ake ce musu ilmul kalami a ciki ake samu to wanda duk suka su wanda suka yi wannan aiki dai lallai kowane abu Allah ne ya sa ya sani amma bai ce kai ba don bai ce ya yarda ba jiya ma mun magana yarda nufi da yarda to ko da ya nufe ka to bai yarda ban ka je ka sabe shi saboda haka in ya maka zaba daidai ne Allah ka sa da mu daga cikin tauhidin wayannan karkatattun mutane yawa to saboda haka ihsani shine wal ihsani Allah ya yi umurnin ayi ihsani alheri ka ba da farilla ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa haka annabi ya fassara shi ihsani Allah ya umurni da haka tare da bayan Allah su yi bauta ma Allah a cikin ihsani shi ne kana tare da Allah ka ba da farulunsa a kan fuska cikakke da ya saka ka kuma aikata alheri da dukkan bayan Allah ka ba da in ka samu abinka ka bai ma wanda ya hana ka nasa a ilmu in ka in ya mutum ya zalunta ka cika ya biyu in ka samu abinka ko mutum ya haranta maka kai ka bashi wanda yanke zumunta da kai kuma kai ka sadar zumunta to wannan shine ihsani saboda haka annabi ya ta jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ihsani yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka bauta ma Allah kaman kana ganin sa idan kai ba ka gani shi shi yana ganin ka to ma'ana an halartahu ka san annal an tabudan lahamu kana bauta ma Allah kana lura da ɗaukakan Allah saboda haka in za ka yi bautan kaga ba za ka yi mutunci ba ma munafanci ba to wannan shi ne ake yin masa matsayin mushahada abun masana Allah to kuma sai kuma matsayi na biyu shine muraƙaba kana bauta ma Allah kaman kana ganinsa yanzu in kana in sarki yana zaune kana gabansa za ka fasa laifi to saboda haka muraƙaba shine yace kaman yanzu mutum ne mai gani yana gaban sarki ladabinsa kaga shi dai yana ganin sarki sai sarki yana ganinsa a lokacin zai yi masarkin laifi to kawai misalin kuma makamu yana zaune a gaban sarki ladabinsa ɗaya ne shi ya san sarki da ya gani su kodi shi ba ya gani zai masa laifi ba zai masa laifi ba to saboda haka wai ta yi zirkure ka bai mabuta zumunci wato danginka na kusa-kusa ya kai bance su da da an bato don a himmatu da su in ka samu abinka ka bai danginka makusata su shi sai sai sun samu sannan ka bai bazinsu ya annabin sadaka in ka ba su akwai sadaka akwai sadar da zumunci in ka bai wani kawai ka ba su sadaka ne amma in ka bai danginka ka ba da sadaka ka sadar da zumunta Allah kuma ya umarni a sadar da zumunta ya umarni kuma da sadaka ka yi aiki biyu duka masu kaje su tsuntsu ne da ke da tsuntsu biyu da dutse daya wayan hana alfasha Allah yana hana alfasha mummunan aiki duka Allah ya hana kamar kafirci da sabon Allah ya hana ba sai zina kawai ba fayar wani fi zina zina ma alfasha ne kuma da dukkan aiki wanda yake na sha to duk shi ma Allah ya hana mu mu yi wal munkar da abinki abinda shari'a ta hana to shi ma Allah abinda Allah ya umarne ka abinda ya zama abinki a wajen shari'a to Allah ya umarni a nisace shi to menene walbari Allah ya hana sabo Allah ya hana sabo kada kada ka yi sabo kowane zalunci zalunci zalunci ba sabo ba mun faɗi sabo zaluncin bayi Allah ya hana haka kuma farko da zalunci da Allah ya hana shi ne zaluncin da kai ma'alla ba zalunci na ma kai ka cuci kanka sai kuma zalimcin bayi ko da yake Allah ya keɓanshi sai wannan zalimcin dinnan saboda ya fara da alfasha kuma kawo da zalimci to saboda haka a nesanci zalimci domin babban sako ne bayan kafirci sai zalimci saboda haka malamai suka ce hukuban da Allah yake gaggauta na sabo to shi ne zalunci ko da duwatsu ne biyu suka cutu wani ya cuci wani sai Allah ya rama sa sai Allah ya an rama na tashin da to balle mutum in ya cuci bayansa to ya tabbata macuta su ne karnukan lahira duk mutumin da yake cutar jima jama'a a lahira su ne ake ce musu kare Allah kiyaye to Allah ya hana alfasha ya hana abu uku ya umarni da abu uku Allah ya umarni da adalci yawa ina ramu Allah ya umarni ku da adalci da kyautatawa to Allah kuma ya hana ku zalunci a sabo da zalunci ya yi zukun Allah yana muku wazi da wannan umarnin Allah a bar ukun nan a yi ukun nan Allah yana mana umarni da haka wahiya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a sai mu je to ya la'allakum tazakkarun ko ku za ku azantu tattayyuna ku azantu wa fi ingamun ta'i fil asli wato tattayyuna ne yake tattayyuna wa hazi wannan aya al-mawd ayatin ita ne aya da tafi hada aiki aikin alheri da kuma tafi hana aiki na shari a cikin alkurani babu wanda ya da alherin shari kamar wannan aya saboda haka malamai ake yawanta huduba rufe huduba ake karanta ta an rawato annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kafiran maka suna jayya akwai walidu dan mugira babban kafiri ne ya ce annabi ka karanta min ƙurani sai da tofa da annabi ya zo nan ya ce mayar mini da wannan aya ya sake maimaita masa ya ce inda lahu salawa lalle wannan ayan akwai gardi a cikinta amma kuma kuma yana lai direba kuma tana da haske wa yana lawo musulun saman wannan aya zai umfanar da umfani wa yana asalin mundugu kasansa kuma lamun mundugu yana da gulɗi ma wa ma huwa bi qawli bashin yace lalle na tabbata wannan ba faɗin mutum bane inna la yamurukum يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون to kaji manyan kafirai ma da ya ji daɗin wannan ya ce annabi sai maimaita mini da ya maimaita masa ya ce lallai wannan aya akwai gardi kuma tana da daɗi kuma samanta akwai da ta umfanar da ‘ya'ya masu umfani ƙasansa kuma akwai gwiɗi na tabbata wannan ba faɗi ne na mutum ba ko kami kaji yake a yi maliyan kanya don kasancewanta a jimawa aikin ta fi adaban aya saboda haka ne iska mala halhuda ba fi a hidu hudu masu hudu ba suke karanta ta a ƙarshen hudu masu ألا تؤتوا
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنسوا الأيمان باركم فيها وقد جعلتم الله عليكم تسيرا إن الله يعلم ما تفعلون وأوفوا كتك بالعهد بعهد الله ده الكور الله كتك الكور min albayi na ciniki wal aiman da rantsuwa gaira dolinta a cikin ciniki in kun yi to ku cika alkawarin da ubai haka kuma an kai rantsuwa ka ce wallahi akan abu to ka cika wai za a hatim idan kun yi alkawari ai za a hatim in kun yi alkawari ku cika alkawari Allah ne ya ce a cika alkawari ko makafiri kuka yi alkawari ka cika don kai in baka cika ba zai ce addininka ne bai da kyau wala dangulin aimana kada kuma ku warware rantsuwa ba da tauki da bayan kun karfafa ta kada ku yaka jam'u yaminin wa hukumi ma ja'altum halaktan alai duk abin da kuka yi rantsuwa kai to ku cika min ha hairan min ha ko na alheri ko nonta wala ta hausau fi aimaniku kada ku ji tsoro a cikin irin donku kullu salahin idan ya zama na gyara ne wai la ba haka ba falhin su haidu in kai rantsuwa in ka ga kamar kace wallahi sai na cucuwa ne ka kace wallahi to ran zuwa ka maka in baka cuci su ba to amma a kan ka cuce su annabi ya ce irin wannan rantsuwan ya fi so ka- ka- ka- ka karya rantsuwan ka yi ai- ka yi- ka yi aikin alheri ka je ka yi kafara da rantsuwan in ka rantse a kan abu ba na alheri ba yawa ko- ko mene ne ka san ba na alheri ba ne kai rantsuwa kai to wannan cika shi bai zama wajibinka ba Ka- wannan ka za ka warware wannan rantsuwan amma za ka yi kafara shi ya fi wa kan ji aji mula kun sanya Allah alaikun kanku kafilan mai lamuni shi rantsuwa in ka ce wallahi to ko ko tallahi ko billahi irin su sunan Allah duk sunan Allah duk wanda ka rantsu da shi ya rantsu to ka kaman ka sa Allah shine mai lamuni akan abin da ba ka yi in kuma baka yi ba to fa rantsuwa tana nan Allah shine mai lamuni zai ce shiga inna la Allah ya alamu ya san ma taf'alun abin da kuka aikata tadidul lahum wannan nan ko ne ga mutane tsaba zan saboda kada a yi rantsuwa kada ku yi alkawari ba cika ba ku cika alkawari ka mm.
ولا تكونوا كالذين خلقت لها من بعد قوة أنكاسا تتخذوا بإيمانكم دخلا بينكم وأن تكون أمة هي أعلى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
wala ta kunu kada ku zama kallati kamar matan nan da na kalar ganda take warware kadinta wata mata ne a makka wawiya sai ta iri tana kadi sai kuma ta dandaita duk ta warware shi to kada ku yi haka shi ne wato kaman kan min ba da kuwatin bayan ƙarfi ta yi kaɗi ya yi ƙarfi sannan kuma an kasar sai ta warware kada ku yi haka jam'u nixon wa huwa mayun kasu shi ne abin da ake kullewa kai ake warware ba ayu hannu in kamu wa hiya imratu ita mace ce hamka a baba a maka take takan yi ini tsawon ininta sannan kuma da dai sai ta wata warware ta warware audugan to kada ku yi haka shi ne wato kada dai ku yi rantsuwa ba ku cika ba kada ku yi alkawari ba ku cika ba shi ne maganar wannan tattalin suna kuna rikon aibalata kuma da hafi ita hazi kaji kuna rikon aimanakum rantuwanku da halam shishigi bai da kuma zaka alhamdulillah kuna kuna kuna rikon rantuwanku shishigi a tsakaninku ai ma hanzu sai wala saminu kaman abinda baya cikin abu ka aka sashi a ciki ai kaga za ka gane ko to kada ku yi rantsuwa ba ku cika ba kada ku yi wauta kamar na wawan mata wanda za ta dare ta yi ta kadi in ta gama kadin kuma sai ta warware ta wahala bai amfani ba an ta kuna ummatu kada al'umma ta zo zamo an ta kuna kada al'umma ta zamo ummatu al'umma hiya ita arba ta fi yawa min ummatin daga al'umma wa kanu sun zamo wato wannan kuma bayan maganan matan ana maganan kuma da yi alkawari kanu sun zama halifu na hudafa suna saba wa shugabanninsu bai rawa jadu in sun samu aksarar min wanda suka yi su yawa wa an suka su daraja na galu sai su warware alkawarin da su kai cewa za su zauna da su lafiya ulaka wahalafin sai su saba su wato wannan kaman ayar nan tana makarantawa kan 'yan siyasa la ta kada ku ɗauki uhudakun alƙawarinku ya zama hilatan yaudara ko bida'an da zamba min aji saboda kawun tilik kasancewar tilkan wata wannan al'umma allati atumuwa wanda kuka alkawari ta ta zama za ta malin kamar mutum ne ka yi alkawarin binsa mai dukiya ne ko kuma mai daraja to idan dukiyar nasa ya kare ko kuma mulkin nasa aka tuɓe shi sai kuma kukunci alkawari sai ka nuna kamar baka san shi ba kai ka ka ga ayyan siyasa ne ko yayi alkawari da mutum zai bi shi idan ya in ya samu ni yana da nima ya tuna ta ne amma in halin kunci ya same shi kuma ba ruwansa da shi to kada ka yaka alkawari in kai da mutum sai ka bi shi in dai ba sabon Allah ba fa innal mudiya yadumu al rahabi me bi zai dawo makan alƙawari wal wudi da so in kana bin mutum kun kai alƙawari to ku dawwama ne kuma kana kaunarsa wayan zafi koda koda dukiyar nasa ya tafi ko mulkinsa ya tafi to kai dai kuna tare in mai imani gaskiya ne ba amma in ya in ya tafi sannan ka ji mutum yana aibinta wanda suka zauna tare wannan ba daidai ba ne to kada ku yi haka ma'ana kada ku kunce alkawari kada ku kunce alkawari ba da subutiya bayan tabbatanta bayan an ɗaura alkawarin an tafi da kadamun kada dundu fata zilla kadamun dunduniya sai ta zame wato shi ne ka bar son wanda kake tare da shi mimma bata da yau daga son musulunci ba ta subutiya ba tabbatinta kada ku yi haka ahalu dini wahidin ku zama masu addini guda ɗaya in ka yi alkawari da a same shi amma ba a yi alkawari in mutumin wanda kuka yi alkawari in mai dukiya ne ya dukiya ta saka shi ba in mai mutunci ne mutunci mai mulki kenan in mulki ya tafi nuna ba ruwan kanshi daga baya ma ka zama kamar abokin gasan ba kada ka yi haka walakin Allah walakin yudullah ma sha'u Allah yana basar da wanda ya so batar da shi wai hadi yakan shirya da mai shawo wanda ya so shirya da shi Allah ka taimake mu wadda tunanin da za a tambaye kuwan tashin kiyama tambaya na zargi ga alkawarin da kuka yi da mutane za a tambaye ku amma kundu ga abin da kuka zama ta'amalu na kuna aikatawa da a muku sakamon a kai alkawarin da kai da wani me ya maka kunci sai an tambaye ka wani muje kada ku kunce wala tun tattahizu aymanakum kada ku rikirin rantsuwan ku kabun da karance ya zama da halan bai ku zamiya ne a kan ku fata zai kadamu sai du kafa ta zame wato da zamewan shine kamar sun mutum da da kuka yi soyayya don Allah ba da subuta ba tabbatanta idan kun je lahira za a tambaya sannan sai a ce muku wata dubu sai ku ɗanɗana al'asu a mummuna mu shi ne kunci alkawarin da kai za ka ɗanɗana azaba masu datun saboda kun dakiyar an sabili ya ga hanyar Allah saboda kun tare mutane da cika alkawari saboda ku ci alƙawari au bisaddikum gairukum ko kuma ka zuga waninka ne ya kunce alkawari ko kuma ya warware zuwa da an da rustan na bikun domin za a kwaikwayo da ku to kada ku yi haka wadda kuma azabun azimin kuna da azaban ba a lahira in kun kunce alkawari ko kuma kuma warware zuwa kada ku yi ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون wala tattaitu kada ku kurgi samanin galilan kuɗi kaɗan biya dila da alkawarin da kuwa da Allah don in kun yi alkawari ko kafiri ne in ka muku alkawari to alkawari ne biyan tankuru kunce kada ku yaka ko da kafiri ya kai alkawari ka cika inna ma inda la ka san abin da yake gun Allah na lada huwa hayrun lakum ya fi muku ya fi muku daga duniya abin da ke cikin duniya in kun san haka to ku yi shi
ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أثرهم بأحسن ما كانوا يعملون
da Allah ya magana alkawari shi ne ce bayan da ku abin da ke gunku na ni'imar duniya da ita duniyar da abin da ke cinta to yambar da zai kare abin da ke gunku in kana ganin wani abu ne to zai kare ko kuma kai ka ka je ka kare ka bashi amma lallai za a yi daya amma alkawarin da kwayi yana nan a gun Allah wa ma inda la abin da yake gun Allah kun yi alkawari da wani bakin yana wanzu yana da wani za a je a tambaye ku shi ana dai magana kan alkawari musulmi ba zai bayi wasa da alkawari balle rantsuwa to mu je wala yanna Allah dai saka ma allazi da sabaru wanda suka yi hakuri kan cika alkawari ko kuma rantsuwa zai cika musu ajran ladan su da san da mafi kyawun ma ka nuna marunayen da suke aikatawa za ka samu kyakkyawan sakamako Allah ka ba mu
من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون man amila wanda ya aikata saliyan aikin kirki min zakarin wansa ko namiji ne ko na mace suka yi aikin kirki ba ba wanda Allah zai hana shi sakamakonsa ko namiji ko na mace wa huwa mu'min shi yana mumini ko kuma tana mumina falanu yallahu za mu raya shi a nan duniya hayatan dayyibata rayuwa mai daɗi a duniya kila an jama'iyar hayatu jannati Allah zai raya shi rayuwar aljanna an ce da ana ko a nan duniya in ka in kai aikin kiri to Allah zai baka kana'a a duniya wato shine hakuri abinda Allah ya shi baka yi shi ka kasa abinda yasa ake wahala a duniya har masu arziki suke wahala shine rashin kana'a ba zai hakura da abinda Allah ya bashi ba sa sa to to alayya kuwa babu wannan to a nan duniya in kai Allah zai baka kana'a abu rizki ko kuma ya baka arziki na halal Allah ka bamu yawa ilka na ce hazar kauli lil hasani wannan fadi na alhasan ne Allah zai baka hakuri abinda duk Allah ya baka ishe ka shine kana'a ba tarin dukiya ne ake ce dukiya ba kana'a shi ne ake ce dukiya wanda Allah ya baka ishe ka balle ba za ka yi ma wani hasada ba balle ba za ka duba wani ka ce su kakan shi ba shi ne na sa'idu ɗan jubairu da adawu da zaidu saboda haka ma'ana dai Allah zai bai mutum da daɗin bin Allah kuma Allah zai ba shi arziki mai yalwaci Allah zai raya shi rayuwa mai daɗi wanda zai tabbata masa har kabarinsa don mumini in ya je kabarinsa zai huta daga wahalar duniya wata ibada wuyanta a nan kullum ba kana ta nima ba to in ka tafi kabarinka sai Allah ya hutar da kai wakila ma huwa amu falhayatu ita rayuwa a ɗayi batu da dana a nan duniya shi ne Allah maka katari da bin Allah ya baka arziki kuma na halal a kuma rayuwa mai daɗi a kabari shi ne ka huta daga wahala da shan wuya kuma a cikin aljanna a baka nima da wume mai ɓalla ba zai kare ba Allah ka mana wa'annan duka mu je
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
sai za ka wata ƙur'ani idan ka karanta ƙur'ani ka gama ko kuma kana in da ka yi ko kuma in kana yi sifa uku ne ko ka gama karatu shi ne ka yi addu'a ko kana yi ka nemi tsarin Allah ko za ka yi ka nemi tsarin Allah don ya bishe ka hanya mai kyau ina wanda akan ja ayan ƙur'ani sai a ce ho kaman golo amma kuma an ta ce in an gama sai a ce tafsirin ƙur'ani wannan an saba ma Allah in an ja ayan wai yayi dadi sai ka ji an yi ihu kaman kwallo to ba haka ƙur'ani yake shi ba ƙur'ani tadabburi ake shi abin da aka ce tadabburi kana yi kana lura amma ana ihu wannan qur'ani bai gaji wannan ba Allah ma bai bai sauka da shi ba to gashi dai ko kana karanta ba ko ka gama karatu ko za ka fara karatu basta in ka nemi tsari da Allah ina ce da ina jin daga shi dan jefefe amma za ka fara ko kana yi kana ka ɗauki zuciya layin zuciyanka tana wasa to wannan wannan ka saba makaratun Qur'ani ba haka Allah ya umarni ba innahu shaytan shi shaytan laysa lahu sudan bai da hujja alal ladzina amanu kam masu imani su kan masu imani in suna karatun Qur'ani ko suna yi ko sun yi ko sun gama su masu suna su suna tadabburi ne lura da abin da ake yi abin da kake ji yana shiga zuciyanka shine tadabburi wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro kan ubangiji su Allah kiyaye mu إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
inna ma ka sani shi shedan wallazina ko da waɗanda humsu mushrikuna suna tarayya bihi da shi wato suna bin shi dan ne ba suna bin Allah ba Allah kiyaye ne
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون
wai za baddana idan muka canja ayatan aya maka na ayatin maimakon wata aya muka kawo wata aya muka sauke wata ko kuma sauke hukuncinta ko muka batta amma ana karanta ta wannan malamin tsarau ke nan wani zalfa ka gane ko to saukan da ita allah ya yi don maslaha ne in ya soke ta ma Allah ya yi da mazahan nuzula a inda mushrikina sun halbaka ta kalu kafirai sun ce ma annabi ai annabi yana wasa ne yana izini wa mutanensa masu binsa saboda yau ya ce a yi kaza gobe ya ce a yi kaza mana aya ta zo ban haƙuri ne a jannabi Allah shi ya san abin da ya soke daban da aka da aka so so- ya soke shi fa kai ba fa ya fi ka ilmu sanin Allah da ya yi ya ishe ka fala yuzannaka magalu abin da kafirai suke faɗi kada ya bata maka rai sanin Allah ya ishe ka to idan sun sun- a- aya ta sauko ta soke wato hukuncin wata aya ko kuma ayan ta zo ta kawo mutu wani hukunci to su zana to idan mun yi haka wallah alamu Allah shi ya fi sani bai ma yi nazir da abin da yake sauka ba Allah shi ya san abin da ya sauka da abin da su da ya ɗauke kalu kafirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama inna ma ka san an da kai annabi mutanen da ake yake wai kazibin wato kazabin kana mai ƙarya ne ta kulu kana faɗar su da gunga ne ba Allah bane in ji su to Allah ya ce a'a ai Allah ya fi sani da abin da ya sani yana ba shi hakuri balaksarum yawancin kafirai lalamun ba san hakikan ƙur'ani ba da fa'idarsa da nasu yi da masu ban san wannan ba mu je kulka ce nazzalahu ruhul qudus rayin sarki shine malaka jibrilu shi ne ya sauko da shi gare ka kuma min rabbika daga ubangijinka shi ma dan aika ne ya sauka da shi bil haqi da gaskiya li yusabbitu don ya tabbatar da imanin allazina amanu wanda suka yi imani bi imanin bi saboda da su imani da Allah abinda ya sauko da su wa hudan shiriya ne ga shiryayyu wa bushra albishir ne للمسلمين كمسلمين ألا كتمكين ولكن أعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يدعون إليه يعلمه وهذا لسان عربي مبين
ولقد نعلم أنهم يقولون أنه والله يعلم بشر حقيقة منسان أنهم سوكا بغي يقولون سنافدي إنما يعلمه بشر mutum ne yake koya masa alkur'ani kaji fa da sun ce shi ya kaga yanzu kuma an ce- an an Allah ya ce shi ne ya sauko majimin ne ya sauko masa sun ce a wani mutum ne yake koya masa ainihin nasirani wani makerai- makeri ne ba nasari wato mutumin rum ne mutumin Ita- italiya ya zo ta fa- ya zo maka suna sana'a da yan uwansa suna yin kiran takuba to sai suka annabi in ya- yana mutu yakan ji suna karatun littafin da Allah ya sauka wanda su sun suka na- na linjila da tura to amma ba zama yake gunsu ba kuma ba da larabci suka yi ba shi ba larabin ne saboda haka yana yin kar- suna karatun da italiyanci ne suka ce ai wannan makerin nan shi ne yake koya masa alkurani ji su huwa kainu haddadu wakalin wuyan shi mutumin italiya ne yawa sunansa jabu yaro ne yaro ne na aminu bin halarbi suna nufi da shi jabu da ya saru sun zama su biyun nan suna aikata takobi dama suna kiran takuba ne a makka suna sayarwa suna karatun a taura da linjina da harshen su al'arci nuzula alfi wanda aka saukar da ta wanda jin da shi wa kana rasulu annabi ya zamo ya muru alaima yakan wuce su wai ma waje ma ya gina wani abinda suke karantawa da harshensu ya ta salla don ya yi bakin ciki da shi don abin da ya samu ‘yan uwansa annaba wakila za yi kayar halka da wani nuna wa da kullum kowane fakar wane da ya zo annahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi wannan shi shi wannan wannan shi jabrin bai musulunta ma balle a ce ya cuɗu da annabi wanda suka danganta wai shi yake koya masa to shi ma bai musulunta ba balle ya koya musu shi kuma ba balarabe ne shi yana harshen italiyanci ne inna lazina ya yi minaka wanda ba su imani biya tila da hayan allah irin wayannan mutane maka la ya dihim allah ba zai shirya da su ba allah ka sauke mana kaji wani laifin in mutum ya yi Allah ba zai siyar da shi ba walahum azabun nalim suna kuma da azaba mai rarri a tsalayya Allah kiyaye Inna ma ka sani yabtar suka zuba allazi na wayan da layun nuna ba su imani bi ayatin la da ayoyin Allah su ne yabtari suka kan kaga alkazin karya a yamma annabi shi ya yi imani da Allah saboda haka ya da danganta wayannan abubuwa da shi ba halinsa ba ne wanda ba da imani shi ne ke karya amma mai imani ina ruwansu da gariya ya yi tilashi da ƙul'anin Allah duk aunin fa'in da ma'amalu wawula ya kawaye nan kumul kazi muna su ne makarita in kana neman makarita ka same su ka samu wayin wagaira raddun da ƙaunin da ma'amsa mu je man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah min ba da imanihi bayan imaninsa illa sai dai man ukriha wanda aka tilasta shi faɗi lafazi ba da musulunci ba wannan haya ta sauka ne kan amma ruɓan yasir yana daga cikin mutanen da soma musulunci a makka su bakwai kasuwai sun masa sun masa azama kan imaninsa da shi da ammaru da uban ammaru da yasiru da usu sumayyatu matan yasiru nan da suhaibu suhaibu rumi da bilalu da hababu da abubakar su wa'annan su bakwai su ne kawai lokacin musulmi a makka to shi ya sirri nan kafiran makka suka masa azaba akan mai faɗi kalma na kafirci ya karɓi ya kafirta shi kenan bayan duka sun sha azaba fa idan an masa duka sai a zo a tsoma kansa a ruwa a danne shi sai ya hankalin sai ya fita sai wuce ya faɗi kalman kafinci to wannan sai aka zo ana ce ma annabi ai ya shirkun ya kafinci ya faɗi kaza da kaza tun da ya ce Allah ya ce a wanda aka masa tilas irin na wannan yes aka tilasta shi wa kalbu zuciyarsa munma'innu yana nisabil imani da imani zuciyarsa na da imani bakinsa ne fari abinda kafirai suke so au sadiyatun walhamul aulu to wanda suke wanda suke danganta wannan gare su ce ya kafuta to mai faɗan ma yana da azaba mai tsanani walakin sai dai man shari'a likumin sadar wanda ya bude zuciyarsa da kafirci a sansa ya faɗi kafirci to wannan shi daban gidan kafirci na su ransa shi daɗi to fa alaihim galabu su wanda suka kafirta akan suna so kushin Allah ya tabbata gare shi lahum azabun azimu azaba babba yana kansu ya shiru sun masa azaba iri-iri kuma ammaru an masa azaba da yasir shi ne uban ammaru an masa azaba sumayya ita ne uwan ammaru an mata azaba to shi yasir din azaban da suka masa sukan buge shi ainu sannan su kawo kansa su koma a ruwa su danne sai hankalinsa ya cuta to sai su sai sai dai ya ce ya kafa cima annabi su haifi rumi kuma sun masa azaba yana da dukiya har suka ya tuku ya bar dukiyar duka ya kawatar rojina bilal shi masa azaba akan zo irin rana na makannan a kifa bayansa danne shi da dutse bayan an daddoke shi har hankalin sarta amma su ce ya kafutin Allah sai yana a haƙ a haƙ wai Allah ɗaya Allah ɗaya habbabu dan araki masu masa gaba suka kone bayansa abubakar kuma sun masa azaba amma da yake yana dangi a maka amma sun masa azaba ba har shaƙe su wata yana sallah suka shaƙe sabe su sun masa azaba to irin wannan yadda na nasirin nan shine lokacin da ya fito daga gun azaban annan annabi ya ce ya zo mutane sun ce ya kafuce bai kafuce ba annabi ya ce sun buge ka ya ce sun buge ni ya ce sun zo makanka cikin ruwa ya ce sun zo makanka ruwa ya ce to in sun sake za su maka wannan karka karkace su maka abinda suke so ka gaya musu Allah Allah ya sa abinda yake zuciyarka Allah ya ce zalika wancananka da annabin domin su yi sabu hayatar duniya wanda suka gafuta da canzu sun zaɓi rayukan duniya Allah ya rikita lahira amma shi ya su amaru shi amaru ya ya ya ya ya shi abin da ya zaba shi Allah ya zaba wa annan la Allah ko la hadi ba shi yadda alqawmul kafirin mutane kafirin akwai ɗaya daga cikin su ita ce ake ce mata sumayya ita ma sun mata zaba tana sallah abu jahal ya zo da kansa da mashi ya soke ta al'auranta har ba shi ne shiga cikinta hanyar mutuwar ta ke to wayan nan sunan mutane bakwai da aka soma musulunci da su kaji irin azaban da su sha wannan la Allah la hadin kamar kafiri ne ba zai shirin da mutane kafir ba
أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الخاسرون
ulaika wayancan kafirai wanda suka musu azaban nan sunan da ba Allah Allah ya toshe alaƙulin kan zuciyarsu wa samihim Allah ya toshe kunnen su ba su ji wa amsani idan su ba su ganin alama na Allah dai ulaika wayannan humul ghafilun sunan rabkananu Allah kiyaye mu amma rannu sune suke rabkane ga abin da ake nufi da su
هذا وأنهم بالآخرة هم الخاسرون la jarama babu laifi annan su wa'annan da suka yi wannan azaba lahirata lahira humul khasirun su ne tababbu duk aikinsu da suka yi ya tabe domin makomansu shine wutan jahannam mai dawama a kansu limasirihim ila narin muwabbarci alayhi yadda suka duza su shiga wuta mai dawama a kansu saboda sun cuta sun cutar Allah kiyaye ne
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
sun masannan ina baka ka san ubangijinka lillazi na hajaru ga mutan da suka kawo daga makka suka tafi madina min baji ma fitinu bayan afu an fitine su a an musu azaba har suka yi lafazi da kafirci kaga kamar irin na a- ammaru ko kuma aka fitine su cikin imaninsu waye fitine su wannan haya ta sauka ne na zargi ga yashin mabiya dan uwa abu jahali na shan mama ƙila an ce ɗan uwansa ne na uwa ɗaya ba ko wannansa da abin jundun da sahalu ɗan amur da walidu ɗan mugira da kuma da walidu dan walidu dan mugira da salamatu dan hisham da abdullahi dan asadu sakafi ka gane ko to fatana hul mushrikun kafirin fitan o o nazarar tidayatu fi iyashin rabiyata ayan ta saukana kan iyashin rabiya ɗan uwan na abu jihar ne sun sha mama ɗaya ko kuma uwansu ma ɗaya ne da abin jundu ɗan sahalu ɗan amur da walidu ɗan walidu ɗan mujira da salamatu ɗan hishamu da abdullahi nuna asasansa to fatilahu musu mushrikai su ne masu fitina cin kafirai wazaba su kai azaba wa mutane bakwai wato suka ba su balama a radu shashin abinda suke so yuslimu don su musulunta min su kubuta daga sharinsu sannan suka kaura suka bar makka to wayan nan ne allah yake kida mana su ya ce wa'annan Allah ya toshe zuciyar su wa'annan mutane su bakwai a zuciyarsa ya toshe da jinsu da ganinsu wa'annan su ne masu hukami Allah ce gaskiya ne wa'annan su ne da su shiga wuta kuma an sun shiga ba za su fita ba har abada sun tame sun mai na lazi ina baka sannan ubangijinka lillazin da hajaru ga wanda suka kawo suka madina tafi madina su wayannan guda bakwai a cikinsu sai su mayyane ta mutu amma wayannan shida suna nan su ba su mutu ba amma an masu lakanci an musu azaba wasabaru suka haƙura kan bin Allah su kuma inda rabaka ubangijinka Allah min badi ha bayan fitinan da aka musu to bayanta Allah da gahurun mai gafara ne gare su rahim mai jin kayansu Allah gafarta wani alaikum salam
yana cewa wannan mutum ne ya zo yankin wazifa sai ya samu an karanta fatiha an riga an fara wazifa sai aka ɗaya shiga a cikin da wazifa da tare da shi to da aka gama kafin a yaduwa shi zai karanta fatiha ne ko kuma a'a da ya addu'a abin da samu rai
eh wato shi fata wazifa ba wajibi ba ne musabi ne tun da yake fatiya ne kawai suka riga shi da su ya sami suna istighfari da su ko za su shiga istighfari to wannan abin da zai yi abinda zai shi ne in an gama sai addu'a kawai amma istighfari kan in an riga shi da ko ɗaya ne ko ya ko da ya to sai sai ya sai ya ramu abinda ka wuce musu
wannan sana gaba yana cewa malam mutum ne watan azumin ramadana ya kama shi ma ya gani amma sai bai ɗaura niyyar yin azumin wata ramadana na sun tsara wata zartun ba da dare asuba ya sai kuma tashi ya shigo ba tare da niyya ba sai bayan an sha ruwa sai ya ɗaura niyya na sauran kwanakin da yake gaba yaya wannan azumin da ya zuba ba
wanda ya sha wuta ya karya ya sha ramadan da gangan wanda ya ba niyya tun da yake ya sani ya ji bai niyya ba to saboda haka wannan ba da shi zai rama kuma har ma ya kafa
sai wannan yana cewa Allah shi gaba sama maganar tsarki na ga mutane da yawa wasu idan sun je bayan gida da buta sai sai da buta a nesa sai su musu bawani sai kuma su tashi ko masu ɗaukar buta su dawo su zo su yi tsarkin malayin haka a wanda ne yi
wannan shehu usman dan hudu ya ce rashin mutunci ne ka bar buta daga nan ka je nan ka yi bawali sannan ka ta zo ka kamo al'auran ka sannan sai ka zo bayan nan wannan rashin mutunci ne saboda haka babu bun da kai bunda ka yi bawalin nan butan ka yana kusa kai kai tsarki a gun kada mutum ya yi irin wannan na a ajiye mutane sannan a ji a yi bawali da gari ba kila ma har bawalin zai zo ta taba jikin sutulanka saboda haka ya su mutunci Allah kyauta ba
sai ya zage sabon Allah ya zaba wa mutum ya yi yana sallah sai sallah na da raka wajen da ya raka abu zai zauna sai ya miki da ya miki nan har ya fara kafin sai tuna sai ya dawo zauna sai ya tafiya sannan sai ya miki sai cika sallah sai ya ce to yana tunanin zai ba adiya ne ko ko zai yi saudiya ko kuma sallah ka taɓa shi a faɗi maganin ban je sosai ba akan magana ya ce mutum mutum ne ya zo yin sallar raka a biyu sai ya raka a biyu maimakon ya zauna sai ya miƙe bai zama tafiya ba har ya miƙe sun ya fara karatu sai suna ai bai zauna ba sai ya dawo da zauna sai ya tafiya sai ya miƙe sai ya kawo sallar raka a biyunsa na gani sai sai zo yin sallar sai da su kalli zai kamliya ne ko zai bajiya ne ko kuma sallar mata ba su wato gun kuskurensa lokacin da ya miƙe ne to ba zai dawo ya zauna ba tun da yake ya manta ta yi ne har ya miƙe ko to da sai ya cika raka a biyu in ya yi sallama sai ya kabli shi ne sallarsa mu daidai amma in har ya miƙe ya miƙe ya ta san ma zai yi farilla kuma sunna ne bari na tayya in ya dawo in dai a kan sanin sa ne sallarsa ta ɓaci yawa saboda haka ko- don mutum ya miƙe to sai ya koma ya zauna ai ba zai koma ya zauna ba sai ya ci gaba da sallah kawai in limami ne ma sai ya ci gaba dole mutane su bi shi to in an gama sallah sai ya yi kabli to shi ne daidai Mhm. amma in ya yi haka ba tare da ya sani ba zai zai zai zai baji amma sa- sallarsa ta ta inganta amma in ya sani to sallarsa ta ɓaci
ana yanzu kamar wanda limamin ya miƙe a raka a nan da ya ta yamma sai ya miƙe na kuma kuɗi ne wannan to sai mutane suka zauna su ba su miƙe ba da ya dawo ya yi raka a wajen na biyar ke nan a azar wasu sun zazzauna wasu kuma eh sun dama za su zauna abin da za ka ce su Yawwa.
zauna kada su bi shi sai ake cewa waɗanda suka zauna ba su da sallah su ne masu sallah na'am wanda suka bi shi kuma kashi biyu ne in yan- wa- in wanda ya bi shi yana zaton akwai abin da wajibtar masa ne a cikin sallan to sai shi ma yana da sallah amma wanda bi shi don ka- kawai liman ne bai da sallah Mhm. sun kasu kashi uku kenan wanda suka zauna suka jira shi ya dawo ya yi raka daya to su su- suna da sallah ba za su dama ba za a bi shi a wannan ba in sun tabbata ƙari ne wanda kuma suka yi kokonto ƙari ne ko ba ƙari ba ne in sun bi shi su masallansu da kyau ba ji zai gyara amma wanda suka bi shi kawai don wani lilon ne kawai sallarsu ya ɓaci malam mutane sun karka da kwanci ne Eh, ma haka.
da ya idan da sallah shi kuma ya ce shi a karatun da ya yi yana ganin kuskure ya zo masa amma ya gyara
an bi gyaran ba su a ya ya yi ehe an na gama ba zai gani ba dama ko da wani ɗin ma ba a diya kama shi yawwa kawai na to amma inda yake shi ne ya ce maka wanda suka bi suna zaton akwai dalili su ma suna sallah wanda suka bi su akan sun tabbata an yi kawo da cike to su- su ba su da sallah kashi uku ne suka zama wanda ba su tashi ba suna da sallah wanda suka bi suna kokoto suna da sallah wanda suka bi su sun tabbata ƙari ne ba su da sallah shi kuma idan ya yi ƙabli a badi ya gyara sallah na'am su waɗanda suka zauna ba su bi shi eh
suka jira shi ya eh dawo eh su ya su- zo mhm, ya karo ɗaya ya zo aka ta ya ke sallama ya ba mhm.
idan an zo ba din nan za a yi ba ta alwasu ba na su yi ba abin da su yi salatu goma ga nan Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma iyayensu Allah gafarta ma malamanmu Allah gafarta ma malamansu Allah shiryar da mu Allah jiganmu Allah gafarta mana dukkan damuwoyinmu Allah ya yaye mana dukkan bukatun da muke nema Allah ya bamu lalurori da abin da suke aukuwa a ƙasar nan na bala'in kashe-kashe na Allah sauke su shirin wannan mutane da suke na boko haram Allah dakatar da su Allah shirye su don albarka na musallin da sama cutakun da suke kasan nan wanda ake farakurwar da yan uwansu Allah baro da su Allah kiyaye musu duk da musulmi yake kiyaye Allah kiyaye su don albarka na musulmi لا لا لا لا وانت إذا تعبده وسيله الذي يشفون الآن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يريدون شيء إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي Allah kiyaye mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye addini mu Allah kiyaye mana garin mu Allah kiyaye mana jama'a mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah kada yi mana bala'i Allah kada yi mana tsaunai Allah raba mu da asara duk abin da zai ɓata rai Allah kane mana duk abin da zai jawo farin ciki ma rayukanmu Allah ba mu don albarka da Qur'ani alam nashra laka sadrak wa rafa'na laka dhikraka inna ma'al usri inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah ka mana nufi Allah ka mana sauki Allah ka raba mu da wahala Allah ka mu da bakin ciki a duniya da lahira bayan ka tafi ko ta da mu suka neman addu'a mu Allah ka biya musu bukata Allah bayan ka na kusa da nesa wanda kai ka san su Allah wanda suka neman addu'a mu Allah ka biya musu bukata wanda ma ba su neman addu'a mu ba Allah biya mana su don albarka Allah sun sun ya'yan musulmai da suke neman ilimin addini da na zamani da na sana'o'in rayuwa Allah ka taimake su Allah ka fahimta su bismillah rahman rahim Allah na hudu ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم كل يوم سلام وسلام Allah ka albarkace mu wannan taro namu Allah ka sa albarka don albarkan annabi da albarka da Qur'ani Allah ka musu Allah mu kanmu Allah ka sa mu zama masu albarka Allah kawo mana albarka Allah kawo albarka a ƙasar mu Allah kawo mana albarka a garin mu Allah kawo mana albarka a angoyin mu Allah kawo mana albarka a cikin gidajen mu Allah sa albarka a hannunmu Allah sa mu zama masu albarka don albarka annabi don albarkan qur'ani bismillahir rahmanir rahim alama ta marsa mu duwaye ka wata nabi da ka banda mu fajimna kama wa atana zal jalal wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين